إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله عن صبر البلاد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدر لنا بهذا المهبط والتاتي لنا فرس التاتي لنا بالبقر فلما سمع إنني عن الله yayin da annan Musa ya ji maganar Ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa ni ne Ubangiji fariya shi kenan Musa sai ya kare sani da dadin magana kuma da kuma hazara ta yi canjan a gare shi shi kenan annan Musa sai ya fariya Musa fana Musa annan Musa sai ya kare wannan kada hissahu ya rasa jin sama ga baki daya za shi sararin sama ga baki daya hatta nan ya kashe ummi Musa amma wani abu da ya rabu daga Musa tawalla maulahu tarbiyatu ubangiji da sai ya ci mun tarbiyantar da shi tarbiyantar da shi da kuma da kuma komai ya bayyana da shi kuma ya gane komai cikin da kuma ba abin da ya rabu yanzu sai a dawo da shi kuma cikin ba kare kuma yanzu ya ci gaba da abu to lamma arada Allah lamma arada al-haqq yayin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nufi an yurji abu ila nafsi ya dawo da Musa kuma cikin kansa shikenan ba ka iya faru abin da arabe suke cewa kuma hadaba sai ubangiji ya magana da Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa wa ma ne tilka a wance alamka hannunka me a hannunka din nan me wannan abin da yake hannunka kuma tilka me wannan abin da yake hannunka biya mininka kuma hannunka na dama me wannan ne Musa a hannunka na dama kuma kai Musa kai Musa nake nufi Hmm? kuma me a hannunka hannun ma kuma na dama kaga wannan gwargwa ya isa me wannan ne a hannunka na dama ya Musa fanta ba ya mu azabu la kuma ya faɗa ka kuma ya wasake kuma ko da zakara Musa ya tuna kuma a kushe kuma akwai Musa ma ga Musa ma ana magana da su ya tuna mu wata zakara ya da hulɗa kuma ya tuna hannunsa na dama wara a asabiya kuma ya ga sanda a hannunsa kuma shi ke nan sai Allah Musa ya bada amsa to قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على جنبي وهي فيها معارض أخرى amsa wato tana nan jinsin tambaya inda aka tambaya daki daki haka shi ma kuma ala sai Allah Musa ya ce hiya asaya ita abin da yake abin da yake hannun daman nan nawa sanda ta ce sanda ta ce atawakka'u alaiha ina dogara a gare ta a asali da ina dogara alaiha a kan sandan nan inda rusu in na yi sabura zan tashi to yau kafa ta a kasa kuma in sabura da ita abu da ya so mai girma kuma dole sai da sanda kuma za a zaɓi sai zabura ya rusu sai ya tsalle duk yadda yake so da jikinsa amma da jiya kuma ya an dogara sandan nan sannan ma za a iya miƙewa wajen miƙewa saboda annan musa yanzu ɗan shekara arba'in ne kamar wani ɗan shekara arba'in tsufa ya soma zuwa ya kai ƙarshen kwalin da ɗan shekara arba'in ya kai ƙarshen kwalin kuma yanzu ƙasar zai yau ƙasar zai yau kuma in ya ƙara goma hamsin kenan in ya ƙara wata goma ishirin sittin kenan in ya ƙara saba'in in ya ƙara tamanin kenan ya wani ma sai rarrafe ko inda ba Allah ya kiyaye ba to inda lusu wajen zabura walmashi da wajen tafiya ma duk na dogara ta wa'ahoshu a kabido ina karkaɗo warakar shajar wato ganyen bishiya biyar kuɗa biha da ita biyar kuɗa ɗan ganyen nan ya fato alaƙa na ni a dabbobi na maka a kudu shi dabbobi na ta ci waliyar biya ni ina a cikin biya a cikin kama waliyar ina da ma'ariku buƙatoci a wani buƙatoci kukurawa yansu ka hamlin zafi kamar ina kulle guzuri na ko da kata mata ya yi da ko guzurin an kulle an rafiya a cikin sanda kuma an rafiya sandar a wuya a kashe madauki ne kuma ne kuma na guzuri to ina ɗaukar wato guzuri na ma da ita wanda ka'ida wato shayar da ruwa ko shayar da ruwa ma duka da ita ko da tsankata kare tsanka abin ruwa din shi ma abin ruwa na ina wato rataya shi a cikin tsankar nan zai ɗauka ko to wato waɗar zulhawari ina koran ƙwarurruka kuma masu cuta galibin masu tafiya a cikin daji ga wasu na iya kasantar na hannunsu da ita za ka da kimuci shi ka kashe shi da ita za ka da wani baran ba ko zaki ma ko abu ne duk abin da ka kaɗa masa sanda ne shi ma sai ya sani akwai makami a hannunka da kuma da amso duk suna yin wannan da ita ba sakal jawaba Allah Musa ya shimfiɗa amsa tana zuran ganjin daɗi da magana hadara kuma a san kuma ai yanzu ya wasake kuma ya dawo baka'insa ko an wasake din ko an ba wa duk ya haƙƙin haƙƙi da yau ana sa amma wannan shi ne babban burgewa bayan mutum ya istilani din kuma ya narke duk wani mana kuma ya dafa kai kuma duk daga abubuwan abubuwan duk shi ne kawai ko ba rayuwa ne kawai duk ba haka ba ne wata sarrafa kuma ya taƙaice bayanin aizan komowa ta addu'ar lallar da ni قال ألقها يا موسى da ubangiji ya ce masa an ta haso ke fadda sandar ya musa saka ta mu gani ke fadda sandar ya kai musa da ma kada ni a asara yayin da annan musa ya ce sanda ta ce a rana mulhaku sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore shi tabaraka wa ta'ala fi liqa'i hada ce fadda ita hali haza sabida haka al-muridu al-madi yuridi mai neman Allah tabaraka wa ta'ala كل كل ما يضيفه الى نفسه كل ما يضيفه الى duk abin da murid ya raba kan sa yace nawa ne to ka dibo wani hadara su fi hadaran Allah ke magana shi an halke da Musa bai bar Musa na kada komai sunan ku bukara wa ila Allah talakawa zuwa ga Allah shi su biye bukara wa ila Allah ko fakirai zuwa ga Allah gwara ma fakiri ba shi da abin zuwa da komai ko kwanan ma ban amma yana da kansa shi ko su bi fuqara wa ilallah ko kansa ma babu ba kaga talauci ya kare kan da har kansa ma babu to amma da ya raba wani abu ya ce abu kaza na ne sai har ran ko yadda shi alki haya musu to yadda shi ya kai musu wannan kenan kuma zai zo da wata ma'ana zai zo da wata ma'ana yanzu duk wannan kaunu din nan duk wannan kaunu duk wannan halitta da aika ta kamar sanda ce ga ta da tsauri ga ta da abu wani ma a yi kisa da shi wani ma kaza kaza kaza kamar hadara Allah tana cewa yadda shi cikin ma'arifa a gani yadda shi cikin hadaran Allah a gani sai ga shi ya zama mai rai ya ta sai ga ya zama wani abu kuma fai zahi hayyatu da sa'a hayyatu mujijiya hayyatu mai rai rai kaza kaza sai ga ya zama wata jibala tasuwa jami'atan wahaya kamurru marar sahaba za ka ga duwar wasu ka bace ta sandararriya ce amma yadda tana tashi ga shi nan kudura Allah a zamanin wata nuna mana wannan ma'arifa in jirgi yana tsaya iya ko kace a gaban dutse da shi ba je ka je gaban sabin ko sabin din nan ko an yi magana ya ga zama hadisi ko ya zama girgije waya ta gudu mazan sahara yana tafiya to har kai din ma sandararriya har kai din ma sanda jefar da kanka cikin dama tsaha na ɗaɗayyo na ɗaya kanka ce ba cikin wuyan hazara shi ne ya gaba zai dawo sanda har yau da ma'ariman ake ana gwagwada ma abin da ka gani a sarari taulu ɗin nan halitta ɗin nan da komai ɗaukashi ƙanƙara ne ƙanƙara yanzu ƙanƙara za a ganta bulo bulok ai haka ake sa ko bulan kankara in ka in ka ce ba mutum da ita ma sai kansa ya fashi sai kaza kaza kaza in kana so ga asalin ta ka kai ka hayyatu hayyatu ala na gani ba je kama kawai ka gani dan ajiya ga iya ga tanar ce ta zama ruwa illa iya fitin da daga tanar ce ta zama ruwa duk wannan ake so a nuna annan Musa tabaraka wata ba ne ba komai ko ka dawo ba ka'in ma ka gani ne ruwan ne kawai ko ka galli kankara in ta zama ruwa ne ba za shi da kama kamar ma baki baki ne haka amma aka sa abin da ya zara karafa ya zama fari ya canja kama ya yi gara shi ba shi ko ma da shi ne ya narke ya zama ruwa to ga shi nan dai abin da ya hikima ce ta ubangiji ba abu ne na wasa ko a kaza a ce kawai an ce wata kaza ta zama mu'jiza ce kuma hikima ce ta ubangiji ga shi nan to an ce shi ne bai mata ita sai ga ta zama wato sanda din nan فألقيها فإذا هي حية تسعي
فإذا هي حية تسعى فإذا ta zama macijiya ta zama ƙaton ganshe kama da macijiya ko ko nesa nesa wanda za ta iya haɗiye mutum da haɗiye abu ta zama macijiya mai ban tsoro ta a abu mamaki da ta ƙatuwa macijiya ce amma kuma tana tsalle-tsalle irin na ɗan ƙaramin maciji kamar kwamurci haka ko ɗan ƙaramin maciji wanda ba shi da jiki in babban maciji ne za a ga a hankula yake sha irin wannan nesa babban gashiran za a ga a hankula take sha saboda kaya guda ce wasu za ta yi kaurin falwaya da girman falwaya duk gaba ɗaya kaza a hankula amma ita kuma wannan ga girman ga komai amma kuma tana tsalle-tsalle ai sai tura da gudu sai da yi a yanzu sai ga ta mucijiya ce babba tsarsa amma tana tafiya a ƙarshe tana tafiya a labarin ya a kan cikin shari'a da gaggawa tana tsalle-tsalle tana ja da gaggawa to kai ka ce karamin muciji ne wa kullum ma yi gobe mulitu duk abin da mulitu ya raba shi idan na fi zuwa kan sa kowa a yanzu ya zama man muciji zai tsare shi yanzu yanzu to ba alƙaha ba tsarar hayyacin to قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها نريد ana kuma sai ubangiji da barin wata ala ya ce da shi kun hali da ya musa ɗauki ɗauki wala ka karka ji tsoro ne ha daga gare ka ba a ka zaha sai annan musa ya ɗauki sandan nan tambido asirar ta halu ne ko yau yauwa za mu mayar da ita wato haliha halata wato halin da na farko yadda da take sanda din nan ko da sauran mucibiyar nan za mu mayar da ita halin da na farko za za ta koma sanda wa kana musa jarri'an annan Musa ka'iba ya ji tsoro bai da ya yi tsoro murta gidan yana makarkata dama har zura ya da ruwa a ce dawo dawo dawo min azimin hauliha sabida ban tsoron wannan muciya wata zane ha sabida girmanta zanna ha nikimata nikimata min Allah sai da ce ta azaba ce daga Allah Allah ya yi kuma haka ne da hada kashi ita min Allah wa hiya tsalka ilmu shajarati a gabansa ga abuji da tana haɗiye bishiyoyi da duwatsu da komai da alzami da girmanta inda buɗe bakin da ya haɗiye inda musan ya kama duk gaba ɗaya saboda abu yau tana haɗiye bishiyoyi masu girma wa ina idan tunan da kuma tattar ido na ran tana haɓaɓɓakin wuta idan da kuma kamar wuta da take ci tana abu a wannan abin tsoro ne dole tana haɓaɓɓakin wuta to yayin da Allah sai mace da azaba ne wannan ma kuɗi ba yayin da Allah ya magana da shi na ka dauka shi goro ta ya kana kuma sannan sai Allah Musa ya sakankance anna hani da wacce ni'ima ce daga Allah kuma wannan an koya masa ne to ba an koya masa ne bi Allah ya kawo dan kai ya je kuma da an ce kawai yanzu kan dannan taka idan kai da ita a gaban Fir'aun za ta zama mucijiya to bai gwada ya gari ba sai da ya gaban Fir'aun ya je fa da ai shi daga Fir'aun duk ta za ta zura da gudu abin da ya amfani ba ce nan shi da su ana su gudu za su to ba da ya gudu je a azaran Allah ba ko kowa ya gama ko ya gama jin tsoron sa yanzu ya saba aka ce rike ta kuma bakin ta ma za ka kama shi da dafin yake shi ne nan tunda hazaran da ce masa ba ko shi ke ne kama kai ya ta kuma sanda ba wani abu kawai lazan bai da ita shi ke nan sai a ce ita kuma shi ke nan ta koma inda take mutane na cikin wannan tsoro to
وتوفي يدك إلى جناحك تخرج بيداء من غير سوء لا يتنصرين
kuma taro hannunka shigar da hannunka wa gumumiya daga taro hannunka shigar da hannunka shigar da hannunka ayya ani alkafu ai ana shigar da hannunka aljumna na dama ayya ani alkafu ai ana nufin tafin hannun ba zira'in hannun ba tafin hannun yanzu kuma shigar da tafin hannunka ko daga tafin hannunka ila janahika zuwa haƙarƙarinka hukutanka haƙarƙarinka tsakanin shiga da shi wato tsakanin dantsanka wannan ƙwanginka tsakanin ƙwanginka bayan tafin naka ya taɓa ƙwanginka tafin naka kuma ya taba hakar ɗarinka kuma ya- wani abu nasa ya shiga cikin hammatarka ba haka zai ba haka za a yi ba to sa- shigar da hannunka cikin wato hakar ɗarinka cikin hammatarka ko kuma ka fito a karsha ka fito da ita to idan ka fito da ita tsakarutu bai za a ko za ta fito fara tas za ta fito mai haske tsaratar kilaba ma kanar alaihi sabanin abin da take da a gare shi na wankan tarwada da wankan tarwada ta koko hannun mutum da aka sani ko dai balarabe ne yanzu ya sha wuya ga wahalar tambiyoyi ga wahala ya je kiwo shekara wajen goma ban kare kawai aka je ya ga dole a biya canja amma yanzu da ya shigar da hannun nasa fito da ita da ya fito da ita fa'izaniya bai za sai ga hannu fara tas ta zama haske min gai usudin ba tare da albarar ba kusur ba ko tambarin kusur din nan a karaja annabi Musa ya fito da hannun nasa ba tabar da nasiyar sai hannun nan ta juya ba tsarar kwanta a tsarar fara ta shamsu kai ta ce rana tarkashen batsar tana kashe ido tana kashe ido duk da haske kuma daji kuma haske hannu ta zama rana saboda shigar da ita har mata da ayatan kura to ga wata ayan nan na baka ga wata mu'jizan nan ga mu'jiza ɗaya ta jefar da sanda ta zama mucijiya a kare ta ji tsoro ga shi nan ka kama ta ta dawo sanda to ga wata in ka shigar da hannunka an makarka ka fito da shi shi kenan sai ya zama fitila a fitacciya kamar rana iya ka kashe gidan ma- masu gani ma duka baki daya wannan ayatu wala aya ce wata da- da na baka bayan waccan yin لنريك من آياتنا الكبرى kayan dalilin zuriyarka idan mu nuna maka biha da wannan mu'jiza ta hanyoyin nan idan ba alka zalika idan ka aikata haka min ayatina za mu nuna ma ayar mu al-kubra babba wannan ita ce aya babba akan Allah ya ba ta annabi Musa al-Uzma babba ala risalatika a bisa annabtarka hiya tisu ayatin ayoyi ne guda tara Allah ya bashi mutoji ne guda tara Allah ya bashi akbaru ma hazi amma babbar su wannan wannan irin abu wannan irin ba mucijiya canjawa ta yi sanda canjawa ta yi amma yanzu wannan hannun ba canjawa hannun ne dai a magunan rawar fitila ya zama fitila wannan ya fi ban mamaki hannun ne ya zama ban- ya zama fitila wannan ya fi ban mamaki ya fi ban mamaki da aka zargi abu to kuma idan kana so ka kuma dawowa hannun ta yadda take ko kuma kuma shigar da shi na hammata kuma shigar da shi za a ranta aula inda halar jihar ula in kana so ka koma yadda take da ko kuma kuma shigar da ita nan inda take kuma da kamto da ita kuma ya zama hannu yadda yake to ga wata ayar nan mafi girma اذهب إلى فرعون إنه كبير
kana ma'aiki ina da aure zuwa fir'aun an ta mursalin kai yanzu abin aikowa ne daga Allah tafi zuwa abin aikawa ne ila fir'aun zuwa fir'aun wa man ma'ahu da wanda yake tare da fir'aun innahu daga fir'aun ya yi shishigi ko jawaz al-hadda fir'aun ya yi shige iyaka fi kuburi cikin kafircin sa idan bi ayi zuru ya ci zuwa ce ya yi da'awar ubangidan shi Allah ne قال رب اشرح لي صدري ta'ala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji mu ya san kanka ce shi kanka ga mu zo ya san kuma abu an riga an gama ba makawa kuma yanzu sai daukan aike kuma a je a yi da kuma inda aka tura shi kala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji ya shira hali sabili Allah ka yi wata kirjina domin ya iya daukan wannan annabta da Allah ka tarbace ka yi wata kirjina kai ya iya daukan wannan annabta kuma yanzu ni annabi ne kuma hulɗa zan je yi da mutane ai dole kuma sai da haƙuri ko dole sai an sa ajiyoyin annabta a ciki ai mun yi alam na shara da kafarar halayen annabta a halayen annabta shi ne wannan sharhin sadarun sadarun ma'anarsa kalbi zuciya zuciya yanzu Allah sai ya kwace jikina na iya ɗaukar annabta ɗin kuma na iya zuwa na yi mu'amala da mutane da annan musa ka ƙarfi da zuciya kuma kan ma aje ma a dame shi ma ya sa duka ma su ma har kuma ya nan ta ba su da wannan ba dole kana ji kana gani wani abu sai kai hakuri sai kai hakuri to Allah ya rawa in jina mm ويسر لي أمري Allah ka fasa ke lamari na ko sahih Allah ka fasa ke ni ya gare ni amri lamari na na annar sabin nan ni ubangi da ha domin je in fitar da ita وحلل عقدة من لساني Allah ka warware wato gajiya wanda take harshe na wannan gajiyawa da take harshe a ɗauri da yake harshe na ukudatu wato harfewa harfewa harshe annan musa yana magana harsar sai na harfewa har in ba ka saba da shi ba ka saba da magana ba ka iya gane me yake faɗa ba to yanzu kuma ka san aike shi kuma sarki da wazirai da duk masu hikima da fadar sarki haka za a ganta duk wani kwararre a fannin za a gan shi a gona a wajen suna aiki wani ya zo ya da'au wannan fannin yanzu yanzu ya taka masu yi makaranta kuma yanzu in aka je ya za a yi bayani to ubangiji ka warware wannan harfewa da harshe na yake yi wannan kulli na harshe na na kuna gura-gura da hausa haka suke cewa ma'ana harfewa harshe da za ba za ka iya faɗan magana yadda ake so ba ka warware wannan wato kulli da yake daga harshe na wakana bi musa da kunatan annan musa yana da gura-gura a harshensa ɗaurewa harshe ba zai iya da sababin ihtiraki saboda sababin konewar da harshen yayi idan ratin daga washin wuta wata ahala wutar au lokacin da fir'aun ya tsora ya ajiye masa garwashin wuta din da ruwan sabirin yana yaro yana rarrafe yana yana yaro yana rarrafe fir'aun ya ajiye masa me ya jawo haka kana lamma kana mustarbi'an yayin da annabi Musa yake shan nono inda ummi wajen uwarsa a hajar fir'auna kuma yana ɗan jinjiri a wajen fir'auna amma ya yi rarrafe da abubuwa to yadda yi fir'auna za mu zo wajen Allah ya tsora kansa a zuciyar Fir'auna haka iya rabuwa da shi. Duk da yana yana dai sai an ɗauko shi an kawo sarki. Domin sarki na fada ko yana cikin gida sai an ɗauko yaro an kawo an kawo shi. Yadda biyu Fir'auna da ya ta'anna sarki dan ya ɗaya da kewa da shi kuma ya dinga wasa da shi. Ko kullama da lasa ba duk lokacin da aka kashe zauna da Fir'auna wa wata sarki yana ɗan yaro da yana zaune. Yanzu buli ya tausaya ya tsuzgo gemun Fir'auna ya kamo gemun sai ya tsuzgo shi. ai ba sarki sai a dunguro da kujera da fi da kusa da komai sai a dunguro daga a kujera wanda za a kaza da yadda wani ya kama gerin fir'auna wanda zama hu ya kusgo fir'auna ya karbi min sautu har sai ya yi kusa fir'auna ba haya da babu sai ya yi shi fir'auna waya ko sai ce hadha huwa kulamun ladhi yakunu bi sabbi zalim wannan shine yaron nan da aka ce mulki na ne da mutane a kashe shi kawai masu farce haba a dinga wasa irin wannan da yaro ya zo kusa da kai kai wa adun zuwa ka ce wai shi ya dawo ka ina yaro zai ga wannan aba ita ba haka ba ne aba sai abu to Allah a jira wallahi zo ga kashe shi kawai kashe mun da kake so kai kawai ni kana wata kullu ba a ce la aka ce wallahi ba haka bane har zan kula mu wannan yaro ne amma ka ji ka dinga irin wannan wasa dan dai kawai ka so a kai ce ba haka bane la ya alamu shi a wannan yaron bai san komai ba la yufarriqu bayna al-jamrati wad-dinari yanzu wannan yaron aka ajiye man garwashin wuta aka ajiye man dinari ta shi ma jani yana kyalli kamar wuta din in aka ajiye man dinari aka ajiye wa garwa wannan yaron ba zai iya bambancewa ba duk ɗaya ne a wajensa shi da rage to a gwada ban yadda ba ne wannan ba yaro ba ne ba ne kawai a gwada ko za a lahu dinara sai ajiye wa annabi musa dinare wa tabratan da garwashin wuta ba a kan zaljamata sai annan musa ya daukar masu musa masu labarai suna cewa ta zai dauki yaron da ya kwaɗe hannunsa ya fike hannun sai ya daukar masu musa wanda ana hafifi ya sanya ta a bakinsa ba ta raka lisan harshensa ya kone ya ta fasara da kana sai ya zama harshensa yana harfewa wajen magana ba ta iya fita sosai in ba ka saba da shi ba ba a gane mai yadda a sai kuma sarki ake da ya aka ta ashe yaro ne ya irin yaro ne kuma to fa da haka saboda haka da mamu isa yayin da Allah ya aiko shi nabiyan annabi talaba halla hadhihi al-qudrat yana ma Allah ya warware wannan hadewa ta harshen su ko din nishani daga harshen su fa halla Allah tabaraka sai Allah ya warware ta yaqahu qawli warware mu wannan wato kulli na harshe na dan su fahimci magana ta azagaratu wannan abin da Allah Musa yake nufi ya san jaraba ce ba yana so roki za su tafi masa wajen wani jin da a'a dan dai a fahimci magana sa dan aikan Allah ya nemi wannan haza zara duni zawali lokaci wanda shine abin nufin annabi Musa a cikin a cire masa wannan gurabura na harshen sa wanda alli waziran min ali Allah ka sanya mu waziri mace baki mudina mace baki min ahli daga iyali na harsunin haruna afi kuma bin na ya zama haruna dan kwana ina dan kwana harun shi na zaba Allah muka aje a zaɓen mawurai Allah ka sanya mun mataimaki a cikin wato iyali na ka sa kuma ya zama Haruna ne din nan dan uwana talaban nubuwata annan Musa ya nemi annabta aikan ko ba ba sai a ce Haruna ba dan uwan Haruna wannan kenan to harshe kuma wa halin uku da tannin lisani harshe din na abin da za mu aka ambata harshe a nan wajen dan adam al-insanu dan adam lahu a'da'u yana da gabobi kala kala a cikin sa siratu masu yawa walakin al-insanu sai dai dan adam dan adam bi lisanihi faqat harshen ka shine shi abin da zai nuna ka ko kai waye harshen ka daga sai na da ne ina yin takallam to wa bi magana a san ko kai waye sai magana a san ko kai waye laulan lisanu ba dan harshe ba za ta ji dubbar kan ka samu bambanci wa bainal insani wal bahimah tsakanin dan adam da dabba duk abin da ɗan adam yake yi dabba na yi duk abin ta ji shi ma illa ita ko ba ta da harshen magana da fasaha da abin da harshe yake yi misalin fata nisfu wa nisfu du'adu da haka wani mawaki yake cewa rabin ɗan adam harshensa rabin ɗan adam harshensa ɗaya rabin kuma zuciyarsa ɗan adam ya cika inda ɗan adam yana da zuciya yana da hikima da maganganu da karatu a cikin zuciyarsa yana da kuma harshensa wannan ya cika dan adam amma shauran kawai jini ne da tsoka kawai irin na kowane dabba in ba zuciya da da abu ba wannan wanda ya faɗi wannan waka shine shine ne shine Zuhairu bin Abi Salma ba shine Zuhairu bin Abi Salma yana yaban Harimab bin Sinani Harimab bin Sinani Azubiyani yana yaban harihu ɗan sinanu zubiyani wal harisa bin auki da harisu ɗan auki wayannan mutane biyu yake yabo fisulli bai na hafsu wa zubiyani su wayannan mutane guda biyu wani suka cije ne a cikin larabawa da su suka yi sulhu tsakanin kabila hafsu da zubiyani sabida yakin da wannan kabila ta dinga yi yakin da ake ce masa jahisu wal gabarani suna yaƙin kenan jahiliya ne ayyamun jahiliya ce mutum zai ga wannan tarihi a jahis wani ga bara'i wa'annan mutane biyu bare shi wannan hari mutum su suka tsaya da wannan sulhu suka ɗau diyar waɗanda aka kashe suka biya da su da kan suka biya daga baya sai da ya zamanto diyar da suka biya ta kai rakumi dubu sai da suka biya rakumi dubu uku a cikin rakumansu a cikin a wannan sun yi datti da daga kaza haliman min daha hazul mawaki ba haka halimu bin sinani ai da ma'amala Allah duk da samu wannan dabi amma dai za a daga cikin hatimu sa'i halimu bin sinani wa za a hamadu da an kama anan wa hatima kaza haliman min daha wannan shine muhammadu rasulullahi a ne ma'anu wanda ya shura da kyauta na da alheri da dacci da saka da aka ma'anar wa hatima alai hatimu da'i wanda ya shura da kyauta da natijantara kaza hariman haka harimu bin sinani haka wannan harimu din nan min da hazul maka da wannan lafi suka samu wannan alheri da wannan albarka wannan dabi'u masu kyau da suke da shi to a cikin wannan abu da suka yi to akwai wannan shi mawaki Zuhairu bin Abi Salma to shi ne ya wake labarin gaba daya kuma shi ma yana daga cikin kabila ya wake labarin yaki ya wake labarin sulhu ya wake labarin wannan alheri da waɗannan mutane suka yi a cikin shi kuma wannan mawakin Zuhairu ake shi ne mafi hankalin mawakan Larabawa na jahiliyyar ma gaba daya shi ne mafi hankalinsu shi ne mafi iya faɗar abu shine mafi fasaha in ya waka guda ɗaya wata hudu zai yi yana duba wannan kai nan bai dace ba kafi a guda ɗaya kamar yanzu a ce a bar wata hudu zai yi yana duba kai nan ya dace kai nan bai dace ba kai nan da kaza na ce ne ya yi wata hudu yana haka to ma da yanzu dai kam ni na irin da kuma suwaye suwaye ba laraba da suka san kan yare suka san kan abu su kuma sai wata hudu yana bin su da ita abu kaza ne ya kaza yace wa lalle amma dai da nan wajen dai mu a namu waje karatu ko sai a gyara sai a gyara ya yi wata hudu yana kewayawa da ita kasashen la- manyan larabawa mawaka kaza kaza kaza To kuma in an gama yanzu wata nawa kenan Wata- wata takwas to wata takwas kenan kuma sai ya yi wata hudu kuma ya dakata to bari kuma wannan gaba wata hikimar za ta zo na ga abin nan da na yi ya dace ba ne yanzu kuma sai ya yi wata hudu ana jira a za sai a ga wata hudu kuma har yau da in ya duba da yana nan a inda yake har yau in ya duba yana nan a to yanzu kam a kawo da mutane ita sannan da a daga ka sa wa kasuwar ta hauliya duk kasidar sai ka yi shekara sannan ya gamsa da ita mun gode an ga irin da irin da miliyoyi daukiya da su dare dai ma za a gama kuma a bawa masu karatu da masu jin na ajin jinjina kuma su yi su bata nan zai duka baki daya a rubin islamin kenan to shi yake faɗar a cikin wannan waƙa ce mai baiti cikin baiti da cikin ta wannan waƙar wannan yaƙi da yi farkonta amin ummi aufa jumlatun lam tukallabi bi aumanati darrati fal mutasalli fal mutasallali to a cikin yake cewa lisanul fata misku wa nismun fuaduhu falan yau ka illa suratul lahri wa dami an ada rabin sa harshensa rabin sa zuciyarsa sauran kawai jini ne da tsoka kawai wannan ne bambancin sa da rago da sa da waye da kawai sauran duka amma da abin da ya fi kowa harshensa da zuciyarsa da zuciyarsa to ila kuma ga kwakwalwa kuma ma da abu saboda abin da ya sa ba ita kwakwalwa ita ce a tsakiya ita ce kwastam duk abin da ya fito daga zuciya haifuwa ta ce a dubo shi nan a yi kwastan ta ɗan cire abin da bai dace ba in ta ga ta gyara eh yanzu abin da ya iya fita ne to yadda turo a harshe kai kuma ungo kai kuma faɗi amma idan magana ta fito daga zuciya ba ta shigo ta kwakwalwa an shirya ta ba to in ma a ce da mutum zindiki yanzu yanzu in ma a ce ma mahaukaci in ma a ce ma zindiki yanzu yanzu sani da abin ya fi ƙarfin hankali sani da magana hazaran Allah wani zuwa ba ta biyo ta kwakwalwa abin wanda zai rika mutu magana mahaukaci ma ta hauka har wani zuwa ba ruwan da kwakwalwa haka dai yanda ya san fasun na haka zai watsa da yanzu zuciyar kan ka da haukan da take shiryawa ya kake ji da zuwa na hauka da zuciya take shirya ya fito waje to abin da ya tare shi din nan ba zai iya fitowa waje shi ne hankali shi kuma ai mun yi akalla ala ko shi ne zai a wannan na Allah ne wannan kuma na bauta ne shi ne zai a to shi ya faɗi wannan shi ka abu ne zuhair bin abi salma sani da girman waka tana cikin mu'allaqat waka ce guda bakwai larabawa suka rubuce ta a gari suka lullube ka'aba da ita saboda fasahanta da kuma wa'azi ce ba su da qur'ani a wajen ba su da littafi amma sun ga wannan abu maganganun da waɗannan mawaƙa suka yi to sun ci su zama to littafin su saboda ƙasai dama saboda kowa ya gani muna yanzu in abu sanarwa mai girma ce sai a sata a sai a allo babba ko wannan signboard da ake sai a sata su kuma babban wajen signboard din su ka'aba ko wani yana zuwa kewaya ta sai aka rubuta ta a jiki amma an mamaki da qur'ani yazo ya faɗa abin da ya go wannan suka kasa karba bare ma surata ya shi a ka'aba ina qur'ani ya dace a rubuta shi duk ala da alhamdulillah hakan kuma aka yi yanzu yanzu ka je cikin rigar ka'aba za ka ga ayoyin qur'ani ne ga sunan ayatul kursi su fatiha su ayoyin qur'ani duk ga sunan aka dawa rubutun mawaƙa ne duk da baki daya to kuma da qur'ani ne sai ka ta karba to shine ya faɗi wannan shi da shaura ya kawo abu dole ya an san la kwanakin larabawan nan da maganganun su kana ma za a ga ganorin shi ta cikin duk da baki daya to haka ya faɗa to fallisani harshe shay'un ya kulu bi insani abu ne da dan adam yake cika da shi in dan adam yana da fasaha sai ya ga ya cika kuma duk ya yana a ce ai ta aiwa na harshen sa mun yarda shi shi za a sa ba su fikan ƙasa shi ne ma mai faɗan abin da ƙasa take so duk wanda yake ba da harshe ya iya fitar da sabo yana da hikima shi za ku dinga aika ma shi za a aika da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana habibul umami to ni ne wanda zai zama harshen halitta ma gaba ɗaya a gaban Allah ta dan haka ba wani zai je shirin shirin to wani abu kuma a kama shi da shi kuma mutum da iya fitar da sabo magana ba in ka bar shi a kotu sai a halaka ka ma ne ba ko ya faɗi gaskiya ma ya halaka ka ko ka tura shi wani waje aure ko kaza kaza da kai zai faɗi magana da kuma su sai ga a ce ma an wannan da abu duk da baki ɗaya to wa huwa shay'un shi harshe abu ne da yafsudu bihi al-insanu aidan dan adam yake tsaci da shi kuma yanzu yanzu da shi dan adam zai tsaci shi zai sa ka san dan adam mutumin kirki ne da wa ma fika min ma fika abin da yake cikin zuciyarka shi yake bakinka yanzu mu fasa abin da yake zuciyarka shi ne bayyana a bakinka a sarari duk abin da yake cikinka shi za a ji a bakinka in alheri ne to ya ita jin alheri a bakin mutum a bakin sharri ne a zuciyar sai a ita jin sharri a bakin sa a'udhu billahi da harshe dan adam yake cika da harshe dan adam yake hawaya لأن الإنسان دوم أدم لو لم لسانه بعد harshe إنما ما ما كمل أحكام ba. وهذا اللسان wannan harshen da kake gani da huminan kuwat yana da ƙarfi idan sarrafa fi salahi idan dan adam ya sa shi a gyara to zai yana da ƙarfin da zai gyara wannan huminan kuwat yana da ƙarfin da idan sarrafa fi fasadi dan adam in ya jefa cikin barna kuma zai yi barna har ba ta da adam shi yake da ƙarfin ma da zai jawo a yanke wuya yanzu yanzu yanzu yanzu an zarga mutum iya ana kai kashi to ta ba ni da ba ji ai bakin ka yanka ka ba harshen ka yanka ka ba wani abu alhamdulillah malam hadda da wuta harshe yana da karfin da ba shi da iyaka tajidu za ka samu kulla uzuri duk wata gaba min a azari insan da gaba dan adam muqayyadan an yi mata an kudu an daure ta fi ba'd al-awqat wani lokaci ba da aiki duk wata gaba ɗan adam za ka samu akwai lokacin da za a jingine ta ba za a aiki da ita ba wa kullu udhun duk wata gaba yasluhu li shay'in wahid za ka samu wani aiki ne yake ko dai akwai aikin da yake na yi tajawuzu bai shi al yadu yanzu misali mu dau hannu na yi kina hukin da albarashi ba abin da zai iya sai dai ya kama ya daure duk waɗannan ayyuka da muke da hannu wannan ayyuka fakat fi shay'in mawjudin cikin abin da gashi hannu abubuwa yake abin da yake gabansa ko yake kaza yanzu hannu ba zai iya miƙawa jiya ba ya je ya aiki a jiya ko ya ɗauko wani abu a jiya ko hannu zai iya wannan ba ko kuma yanzu za ka iya miƙa hannunka gobe a je ka abu ba abu hannu ordinary da aka sani in ba mu za da annaba ko a kalawa wannan kuma wani abu ne da ba a magana ce wal basaru haka ido shekun masurun fakat abu ne da ake ganin abu da shi kuma abin da yake nan abin da yake gabanka kaza kaza shine abin da yake yake da wal uzuna haka kunne masmu'u ba abin da aji ake da shi kawai za ka ji kaza ka ji kaza wal mashu tafiya kuma muqayyadu bi an taquma wa tajda kafa kuma ita kuma kafa da tafiya za a yi da an taquma wa tajda gida bil mashi kafa tafiya kawai za a yi da ita amma yanzu kafa fi halatul uqud wuji idan ka zauna kafa mai amfani za ta iya tafiya don yi kana aikin da ya rari ko ya ce ta a wasu shure da haura haura ko ba abin da za ce za ka kazo ba alal bashi in ka zauna kafa ba ta iya tafiya ba fi halatul ibtijai in ka kwanta ma kafa ba ta iya tafiya ba ba ta iya ba amma lisan amma kuma ido in ka abu duk gashi na in duhu ne ma shi ba shi da aiki duk da ba ki da amma lisan amma harshe huwa mutlaqu shi mutlaqi ne fi kulli waqti takacce ne a kowane lokaci na lafa daga lokuta idza ma shayka fal lisanu in kana tafiya harshe yana surutu wa idza ta'ata in ka zauna fal lisanu harshe ne yana surutu wa idza qaja'ata in ka kwanta dai fal lisanu harshe ne yana surutu mutum ya yi surutu a kwance a tafiye a tsaye a zaune ya takallama kuma harshe ya takallama zai iya magana a abin da yake gashi wa filma azubu da abin da baya nan ma da abin da aka yi jiya so yake magana da abin da zai zama gobe duk ya harshe ci cikin komai aikin hakiwar harshe zai iya magana a gaskiya zai iya magana cikin ƙarya duk da shi komai zai iya shiga ya takallamu bil qalbi harshe zai iya aurin ido ma cikin Allah ma yi magana in ka kama na zagi ne ma ya zaka a usulin lahi kalan yauye da lahi magalula ko ita ya huda ran da kafin duk ma sun da biya Allah magana ba da harshe ne duk da suna to harshe ne zai iya ko da zuciya tana jin tsoro da raji ne zai kwakwabo abin da ne ba a ko sai ka kallon zai yi magana cikin ubangiji wal makalul mahalicci da kuma abin halitta ne la yi mutum ba abin da yake kare harshe la yi يعجز اللسان زي harshe zai gajiyawa an yi takallama duk shay'in hatta bil haqqi hatta cikin ubangiji tabaraka wa ta'ala sabbul haqa kafirai sun zagi Allah wa sabbul anbiya sun zagi annabawa hadha bil ardi wannan da harshe hadhihi al alatu to wannan irin abu da aka asa ma a jiki allati la hadhihi al quwwatu da take da wannan karfi yan bagi lil insani ya dace ga dan adam an yakuna ala hazarin min hada ya zama cikin takatsantsan cikin harshensa duk abin da za ka faɗa ka tattauna shi to wanda zai tattauna magana haka yake zama ta kawai a sai ka tattauna shi to me za ka faɗa ne harshe a duka za ka za kuma don haka hikimar Allah Allah ta baraka wa ta'ala ya yi masa sel ya yi makurkuku na ƙarfe malam ga haƙo rana in ya damu da kai tauna shi mana ga ga haƙo rana Allah ya zuba maka tauna shi in ya dame ka sai haɗarin su kuma haƙura za ka samu akwai mushiriyoyi ila ko ana tsoron ma haɗarin ya iya fitowa to sai kuma aka waɗansu fatu guda biyu rufe shi da haƙora kuma rufe shi da fata to yayi abu mana amma sai ka samu ya fi ƙarfin haƙoran ya buɗe fatar ya faɗi magana ne yadda kanka za ka buɗe ma abubuwan sai dai dai ya faɗa ko ya dace a yi kakatsantsan da ita ɗalaban nubuwata to wannan kenan annan Musa ya nemi annabta li akili ga ɗan uwarsa wannan ya isa alheri ka ji ga mutum me ya kai annabta girma a wajen Allah bisa alƙadari me ya kai annabta alƙadari da girma amma ga annan Musa ya ga komai daraja annabtan nan komai girman ta Allah ba wa ɗan kwana shi ma ba wa ɗan kwana shi ma mu ji wannan magana da za a ga ɗan wani abu ɗan kaɗan na banza wanda ba kawai mutum yana da ɗan uwansa rowarsa to wani kuma wanda ba ɗan uwansa ba yana da ɗan uwansa rowarsa to wani ba ba ɗan uwansa ba amma ga annabi Musa ya ga ba wani abu da yake wajen Allah irin annabta amma annabi Musa ya ga har wannan annabta Allah ba ɗan uwana ma a jiki wasu ƴan uwa alaƙa tsani sun kasu biyu sun kasu ikwatun a ada'u akwai ƴan uwa makiya ne Allah ya kiyaye ni ka iki wasu Yusufa kamar yan uwan annabi Yusufa wayannan makiya ne adu Yusufa sun yi gaba da annabi Yusufa wa ba'u dan uwansu da dan cikin babansu amma suka fiyar da shi suna ji suna gani sun san baba ba bane ɗani amma suka fiyar da shi wani mawu bil jibbi suka jefa shi a rijiya wannan aya isa ya isa gaba wa Musa shi ba annabi Musa a ko Harunu dan uwan sai ɗan uwantaka irin ta annabi Musa Allah ya mana wannan annabi Musa a ko dan uwan Harunu alama da alama kan ya neman masa mafi girman muƙami wurin nubuwar shi ne annabta ya noma Allah ka ba dan uwana ba Harunu shi ma Usdin bihi amri Allah ka karfafa bayana da shi wa ashriku bi amri ka tare da dan wannan nawa cikin lamarin nan nawa shi ne annabta shi ma ka sa shi ya zama annabi kai da sarki haka tafiya dan mu tsarkake ka dan mu kai da sarki haka dan mu tsarkake ka tasbihan tasbihi kasiran mai yawa yanzu muka zama mu bi za mu yi zikiri mai yawa kenan har mu ka wai Allah ba yawa Allah wayo tabaraka wa ta'ala ba wanda ya jira Allah wayo amma kuma an yi mai kinsa shi ma dai waye ne ko an yi mai kinsa za ka iya eh kinsa yanzu ya ka kai wa Allah kinsa yanzu kana da buƙatar miliyan ko abu sai ga abu ma wani abin ta kai kana da buƙatar miliyan amma kuma ba zai ai wa Allah a dan ba da dan wani ta haje ga da sai almajiri mun ga naira goma Allah ya ga naira goma na ba Allah subhanahu miliyan ne kuma Allah ka kinsa amma yayi goma mayu amma dai ta da miliyan ka ba da kyautar ɗari mana a ga miliyan da ta wata kyautar dubu kai ko kuwa dubu ɗari a ga miliyan da ta wata hudu yanzu yanzu duk abin da ka bayar za a rufa ma shi goma ka za ka hayar biya nan ba da yan yara goma nan dan Allah Allah dan kai na bayar amma mun akwai dan wani abu a zuciyarka dan yanzu to na bayar dan kai Allah ba dan ka ba ni kaza a wani ayyar kamar kayi cin hanci ko kayi cin rago a Allah ya san ba ke wawayo ba to yanzu Allah ka bani dan uwa na Haruna abi dan mai tun zikiri da yawa Allah zikirin mutum bi ayya na aya kai nu zati haka kasira dan min ma tazihi tazihan kasiran tazihi mai yawa wa nazkuraka kathira mu ambace ka Allah zikiran kasiran zikiri mai yawa innaka kunta ina basira Allah kai masa ne da ku alima ko basiran bai gani da mu ko kuma alima masani ne ga mu fa an amsa da misalati ka san da mu gona ta kai mana bai kai mun baiwa da annabta to Allah ka sa dan uwana a ciki قال كتوتي تأسؤلك يا موسى Allah sai ubangiji ya ce ka tuci da sunanka an baka roƙonka Musa duk abin nan daga tambaya an baka ya Musa ya kai Musa manna dan wato falala alaika akan ka ولقد مننا عليك مرة أخرى Musa mun ma fa falaloli da yawa wannan kai ba fa tun kafin wannan mun ma falal baiwa kala kala mun ma baiwa da yawa sai da Allah yanzu Allah ya fitar go baiwar da ya masa mun ma baiwa guda goma shi dan adam ba a so in yawa mutum wani abu ya dinga faɗa yana maimaitawa shi ne ake so kwarkwara kayi kayi kwarkwara ɗani ɗan kare ba dan neman kaza ba ya yi kaza idan a waje ɗaya kai kayi kwarkwara shi ke nan ka zo ne ladan ka kamar in baka je ka faɗa inda zai so ma a faɗa yanzu ka cuce shi ma kayi ma cuta gwara ma ka ba shi dan zai damu ma kuma yanzu har tashi ya biyo ko a kuma ko ake cewa ko yanzu ga ba rana kuma ga ka cuce shi ma kayi ma cutar baka to amma Allah da annabin da zuwa kowa na komai wannan wannan falalan Allah ce domin shi Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa dan wani yanzu dole madalar su ce gaba da wakiya bare madalar da ba wanda ya zama ya ba shi ba tabaraka wa ta'ala to wala kan mananna alayka musa mun yi falaloli a gare ka marratan ukurawan lokaci ma kafin kafin ma a yi wannan din nan ta annabta din nan da amsa addu'a nan ta kama mun yi falaloli a gare ka yanzu Allah zai kirgo su wajen guda takwas ai wakata Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna zai baya- gaya masa har wajen guda takwas falalolin da ya yi masa إذا أوحينا إلى أمك ما نوحي yana daga cikin falalolin da muka yi maka in auhaina ai wakata lokacin da auhaina muka yi wahayi gida ubinka zuwa mahaifiyarka lokacin da muka yi wahayi zuwa mahaifiyarka manaman wahayin barci kaga abun a mafarki au ilhamun ko kuwa kinsa mata muka yi ya kamata a sarari muka kinsa mata ko ko kuwa ganin ma masjin magana mu sai ma guru guru kuma duka baki ɗaya. To, wahayin shari'a shi ne na annabawa amma ilhama wannan na waliyai ne aka je wa annabi ya bace amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi da abu ga kudan zuma Allah ya masa wahayi da abubuwa da duk an yi karatu wa'annan ko to shi shi wahayin da ake cewa ba zai ba za a ƙara yana kaza ba wahayin annabta wahayin shari'a amma hikimomi da karatuka ga shi nan Allah yana kai wannan kire-kire ka san bakin sawa Allah ba ina zai yi tabaraka wa ta'ala in bakin sa Allah ba ina ina ina zai yi amma ba ita tabbatacciya ce haɗi zuwa tashin kiyama duk da ba lokacin da muka yi mata wa'ayi da ma wannan daska yayin da mahaifiyarka ta haife ka ayu ha abin da muka yi mata wa'ayi ki amrin da cikin lamarinka أهج به بالتابوت فقذفيه باليم فليلقي اليم بالساهل يأخذ عدو لي وعدو له
abin da Allah ya duk abin da Allah ya yi da waɗansu annabawa ko waɗansu waɗansu ya yi gaya mana shi tun a Qur'ani duk abin da aka yi an tona asirin sa banda na Muhammadu Rasulullah sallaci kuma auha ila abdihi ma auha shi ko Allah da za ka riki da abu ma haka koye abu ma auha ila abdihi ma auha to ga wahayin da ne mata ba wani abu da ya mata ba gashi a niki zafi a niki zafi ne sabuci yanzu ɗan nan na ke rike tsoro ka a kashe shi tun da nuna to ka sha a kwaci bai ba shi a kwaci a niki zafi ne da alƙihi da sabuci bai ba shi a cikin akwati faɗan da biyu biliyar ne bai ba akwati bai ba shi a cikin akwatin nan ko bai ba akwatin da yake cikin din nan ko biliyar ma a cikin teku a cikin ne wannan ruwa na misira da yake ta misira na wannan ƙoramar ne da take ta misira din nan to ke fashi a cikin nin din nan kal yulqihi al-yam shi kenan yanzu shi kuma ruwa ne ta tura akwatin nan ne ta tura akwatin nan har shi kuma ruwan ya jefa shi bisahili a gaba bisahili sai yulqihi bisahili sahili shi ruwan nan zai jefa wannan yaro kuma akwatin nan a shafi a gaba ya akuzu aduwul liwa adu makilina makilsa kuma ya dauke shi wannan jumla ta isa lamarin Allah bai fashi a akwatin kuma zai fashi a kogi. Kogin zai kai shi har gaba kuma makina makina ya ɗauke shi har yau dai ba sauki. A kuma tsirin Allah da ya shirya kuma duk da haka ba abin da ya same shi. duk girman bala'i na kai tsoron sa in dai daga lamarin Allah kake kai. kuma mai izini da kai lokacin da mala'i ya fi ɗaurewa waɗannan sauƙiyar cikin abubuwan mazalla an sha amma ba bala'in da aka sha irin na ranar kallon wata zununa billahi zununa masu girman ba masu ma hankali aiki suka Allah mummunan da su su kuma na mutai suka ce ma adin Allah wa rasuluhu illa zuhura Allah da ba duk rudi suka dinga gaya mana bala'i ya bala'i amma kuma ba ya da ya kare a cikin sauki a cikin sauki da ma ba a taba da so ba in yakin kandamu da haka bala'i komai zaɓinsa in dai ba a kan lamarin Allah kake kuma mai izini ne kai kuma ba kai kaje ka jawo bala'in ba dole ce ta kawo kai ne wa'azi dole ne ka faɗa ko kai abu ne da aka ɗora ka ake wanda dole ne ke so sai duk da bala'in ya rike za ka kasu za ka tsoro za a ya ga yawo ne kuma ya ga a ce abun banza ne kyau zai warware a cikin sauki dan ne ka jefa shi a akwati akwati kuma jefa shi a ruwa a jefa shi halaka kan halaka bai ta shiga cikin kumban kogi din nan da kaza kaza ba komai ruwan zai kai shiga ba in ya kai shiga a ruwa maki na maki da zai ɗauke su kuma da hannu zan kwace kuma an fita daga ruwa kuma an faɗa hannun maki dan jinjiri ya faɗa hannun maki ya ake nan ba shi da wani ƙarfi la hawla wala quwwata illa ba mai kare masa da kaza amma dai ya za a yi to ya kusa a duniya maki na zai zai ɗauke shi وعدوا له هم مكيز هو فرعون شبه فرعون معناه فرعون زي الأوشيشي وألقيت عليك محبة مني وألقيت أنا جيفا أمريكا بعد أن أكبرها kuma ni na jefa ma bayan makiyin nawa makiyinka kuma ya ɗauke ka an adalaka da bayan da auni ya ɗauke ka sai na jefa ma soyayya kuma a jikin ka nan libe ka da ka zama duk wanda ya ranka kuma yana sanka yana sanka na je ba ma aleka a gare ka mahabbatar soyayya da ni daga waje na duk yin kuka nasu dan mutane su soka duk yin ba domin ka soyu minan nasu daga mutane fa a haƙƙaka fi aunu shi gaban makin shi ma a san ka fito da aunu ko kullu ma aka da duk wanda kuma mata ta taso ta ce ita ma tana so kuma da ta mutum kuma zai iya saba mata ba asiya ta taso ta ce tana so ba ita bai wa Allah fir'aunan ma yaji yana so duk da baki daya to وألقيت da aka iyayen ma'aramun to gaskiya ne kike rubuta shi dan a karanta shi ko abu dan soyayya da ba a cikin farita dan Allah ya ce ba soyayya a cikin annabi Musa duk wanda zai kira ko kasuwanci ko yana buƙatar a su mutane so ya rage ga ana tsoro a ce wajen wani za mu je mu siya abu wajen wani za mu je ko ko da yanzu saboda soyayya nan sai a karbi magana cikin gaba ɗaya to ولتصنع على عيني kuma za a rene ka za a rene ka ala aini a kan ido na za a yi komai za a rene ka ala aini a kan ido na to amma za a rene ka ala riayati a bisa kulata wani biyu laka da kiyayewa ta a gare ka wani abin da za a sa ido ana wajen dan adam in ya sa idon a kan abu ai karshen kiyayewa ta ruwa ne ko yana kallo yana kallo ai ina kallo bari je wani su suna ala aini mu ma kuma ai ya zama ma yara ku ko wani ha'ido ba wani ha'ido ba ha'ido ba to za a zan sa ido za a rage ta kuma ala aile a kan ido na ai alani ko a musa kiyayewa ta إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقول yana daga cikin ni'imar da nema ita shi ku fito yayin da ya uwa ka ta biyo ka din nan bayan an je maka a ruwa ita da uwar ta maryam kuma uwar take tofe kuma yanzu duk gefen kogin amma kake biyar da za a ganki dinga gani ne yanzu zai faru a cikin lamarin wani zai da ƙorama ce da kun kana wannan gaba kana kallo waccan gaba da za a yi to haka ya uwar ta maryam ta dinga bin sa ko lisa da arrafa domin maryam ta sanu ka baraka labarinka wa kada hazaru faraja to shi kenan maka tana kallo kuma a fasitace har kuma gaba inda gidan da aure yake dama saboda kafin ta ba an yi lissafin ta kofar gida ce shigewa to azilan halu tajrimi ta haji ko to shi kenan kuma aka ce ai da akwata akan ruwa ai da akwata akan ruwa kuma bayi aka shi aka je aka dauko aka zo kowa ya sa ido ana jira a ga ko zinari da ko ana buɗa sai ka ɗan jinji jinji kuma duk abin da ya faru dai kuma Allah ya sa masa Fir'auna yana son sa Asiya ma tana son sa wasu ayyuka biyu wala kala ta fasilu to aka ce kuma to shi kan yanzu ya zama dan sarki kuma a je a nemo mai shayarwa duk wanda ta zo to duk madadin nan tana kallo duk wanda ta zo ta ba da nono yake karba duk wanda ta zo dai ta ga dai abin ya abin duk man ta shiga da nata ta ce to ni kuwa na san wata mai shayarwa dukkan jinjirin da aka yi mata yana shan nonon da za ku sa a kira wata aje matsalar abin da ake nema mana gidan su duk dai kira ta yanzu yanzu zai kira ta saboda kira babu annabi Musa a ko to idan shi uku suka yayin da yan wanda take tafiya Maryam ita ce Maryam fata kulu har duk abin da ya faru ya faru har haka yake sa duk abin da ya faru sai ta ce musu hal adullukum bana shigar da ku ba alaman ya kullu aw sawan da zai da shi fa ujiba sai aka amsa mata fa da an zuwa yace ta zo da mahaifiyar annabi Musa ta kabila sadaya sai annabi Musa ya karɓi nonon ta فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
sai ta ƙarra ainihin hadin gidan da ya yi sanyi dini ka'ika da haɗuwa da kai kuma na biyu da zai tarihi ce ba ba dan ba mu rike zuciyar kama da kama tona asiri ta zuwa ku an rumu wuce fari da zuciyar da zuwa komai a cikin zuciyar da sai musa sai musa musa ne wayo musa na wayo musa na in ta danna tuddidi ta kusa ma tona ma magana ba idan ake koya abubuwa ma zai da tsabar ma a samun kama da zancen baɗi da dai ɗan da dai ta kuma ma faɗa lalla an rafa ina alaƙa don mun rike zuciyar ta ba dai mun mun zubar da ita da sai da ya ma ta faɗa man jin ba ɗana ne duk gaba ɗaya ko kuma sai da ta an dawo da kai wajen ta dan zuciyar ta ta yi dan masu idan ta yi sanyi wala ta hazan da kace bakin ciki ni da idin yayin nan وقتلت نفسا فنجيناك من الغيب وفتناك فتونا
kashe bakin da kuma kashe rai Musa huwan tafiya shi ka bakin da yake yin nan na fitin dawa din nan dangin Fir'aunu ta kashe bakin da yake Misra a Misra ba zai kama mata sai kai bakin ciki ka damu da katilihi sanin da kashe shi ba wajen ka kashe kafirin banza ba min ce hatta Fir'aunu sanin da kanku kuma zarkiya ce ga shi ka yi kisan kai ɗanka ne kai ga shi ka yi kisan kai kuma abubuwa zai taso a san masu ruki ba na so ɗansa ya kai kuma ya wani laifi yanzu yanzu matasa ai ai ga ɗan sama ya yi kaza ai kaza kaza kuma abin zai zama ya shafi mulkin su ko kuma da za a yanke mar hukunci duk gaba ɗaya wannan yasa annabi Musa ya yi baki ciki kwarai da gaske nan da naka sai muka tsira da kai Musa min al-gammi daga wannan bakin ciki wa naka muka jarrabe kan Musa sunan jarrabobi kala kala amma a kowace muna tsira da kai jarraba wajen tabar aka yi ma Musa sai a guri lamarin Allah tabaraka wa ta'ala za a yi ta shirgo abubuwa a mamar jarraba ce duk mutum ya cikin nasara kuma yake na ya haƙuri haƙuri da shi ne mabudin cin jarrabawa daga Allah ta duk tabar naka mun jarrabe ka bilkika mu muka dinga afka ka cikin lamarin mu muka dinga sa dan da wannan ne da wannan ne za a kai haka gudu ka bar garin har ka je yana haka har ka zo inda muke shirin muka shirya ma duk shiryawa ne namu duk da baki da har da ya haƙuri da haka komai na Allah hikima ce da shi tabaraka wa ta'ala Allah shirya mana da kyau wannan annaba ne manya ne wannan Allah amin ranar da Allah shirya mana da kyau in to dika da afka ka cikin waɗannan abubuwa ni kai da zalika ma ba cikin wani wannan ba wa kallan ka amma kowanne sai mun tsira da kai Musa فلجبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر daga dai wato ni'imomin nan ne kana bisa sun ka zauna ashirin ashirin shekara goma fi ahli madiyana a cikin mutanen madiyana ba da majlis ka ila bayan zuwan ka zuwa madiyana min misra daga misra kabur daga misra kuma ka zo madiyana inda shu'aib annabi wajen annabi shu'aib annabi an kira Allah ya tabbata a gare shi wa tazawwaja ka bi na ya aura ma ma yansa amma kuma kuma ka samu aure Musa a madiyana din nan ma kuma sun majlisa ala kadari sannan ka zo a bisa wannan girman daraja zuwa annabta bayan ka yi shekara arba'in duk mun ta shiryawa tun kana ɗan shekara tun kana jirgiri har ka- aka yaye ka har aka yi kaza har ka girma har ka iya har kai abin da aka koka gudu da garin ma duk da har ka zo madiyana ka yi shekara goma jiwa aka yi ma aure ina ka kara wata shekara goma sha biyar sun ma a madiyana bayan wannan har sai da kai shekara arba'in sannan kuma ka nemi zuwa garin gida sannan ka taho har ka zo nan wajen da muka shirya ma a kan shekara arba'in kuma za mu baka wannan babbar daraja ne alaƙadar za mu baka wannan babbar daraja da wajen bin kabilarci daraja babban hiyar misalarci ita ce annabta يا موسى ya kai musa واصطنعتك لنفسي ni na shirya ka dan kaina dan kaina na shirya ka musa dan kaina na kera ka ban kera ka dan kowa ba wasan atuka ai iktartuka na zaɓe ka ni nafsi dan kai na ya musa duk da sarrafa da annarka wa an takuna fi harakatika wa sakanatika ni kai da kawo ka ji ya zama na musa kake dan wani ana mutum hadara ji haka kuma ai zai hakuri yanzu na ji ka dan kai na kai na da hannu suna hawo lahi mu fa shirin Allah ne dan kan sai su iya ba dan kowa ba to dan ya zama kai da kawo hankali dan na bade la ni gairi ba ga wani na ba اذهبنت واخوك بآياتي Dole yanzu kai da ɗan uwan naka ku annaba ne duk gaba ki da kin har tafi an ka kai wa abuka da ɗan uwan ka shine Harun ku tafi ilan nasu da zuwa mutane da ayati da amu'udu ayoyi na tis su ne guda tara ولا تشنا في ذكري kan ku takaita na tura kan ku takaita ta kasuwa kan ku takaita ji zikiri cikin ambato na aje a yi ta zikiri a yi da sako kuma abin da zai sa nasara ya rike muku duk wannan zikiri a je a yi ta zikiri kuma اذهبا إلى فرعون إنه لئيم da waɗanda a wanda cikin nan shi zai ci gaba da rayuwa kuma bayan shehi ya gama kuma an kuma rai kuma ai a rike da shi ga ai shi zai ci gaba da rainanka da rainan halinka da rainan abubuwan ka duka baki ɗaya kuma shi zai sa ka jin tsoron duk abin da aka tsora shi zai sauka a cikin fa'idoni da shi da yawa duk gaba ki ɗaya ko yaki ko zaman lafiya ko kaza kaya da Allah ya ce duk aikin zikiri duk gaba ɗaya sai kowa shi ba ko ni to yanzu idan izhaba ku tafi ku bi la ilaha illa zuwa fir'aun innahu la gadi fir'aun ya yi shishigi bisa ayyukan siyasa da da'awarsa Allah shaka فقولا له قولا لينا amma mun ga ya masa baki da taushi Musa kula da mu kullu da in an je a ga wa fir'aun qaulan layyinan fadi mai taushi sahalan a ga ya masa saukan magana layyinan da tausa la'allahu yu'asir bi ko maganar ta shiga zuciyarsa ko maganar sarki ne ba in ka yanka za a gaggaya ma wata yana domin za a zo a gaya wannan amma an ka gaya masa tausa to sai ya ba saurari magana kuma sarki ne harkokin fada da yawa matsalar majalisa ce harkokinta da yawa yanzu ko da kuka sa surutu da yawa aka fasa maganan ma za ka ce da Allah muna da aiki ku gani ku gani a dai kuma da yan magana mai hikima mai sauki haka shi za ka shi wajen manya ya ka iya sai ka shi shirya abu ba haka za ka je su ba yara su sai ka yi ta surutai a siga a'a mai hikima kaɗan mai hikima to ga Allah yana koya annan Musa in ya shiga wajen Fir'auna ga abin da zai faɗa saboda abu waye zai ce da fa hira da yake a waje da hira da zai je a fara digiri ɗaya ne a dole sai an shiga to fa in na je wajen babbaɗin nan fa ga abin da zai ce ka san me ka faɗa baya me za ka faɗa ka dan yana lura da kai da ya ga shirme da ya ga cancan da magana da to dai wannan zai kuma fi Allah abin ma shi ne ko kuma babanka ne ba shi ya rene ka duk da dai ka guri ne ga shi an aiko gwanin ka kuma baban ka ne in ka je kuma gaya wa magana mai taushi gaya wa mai taushi irin abin da annabi ibrahim ya dinga gaya wa ya abarci in ni kan ja a yi da ni malam ya wacce zubi a duka sura dan sauya ya abarci kaza haka dai za mu gaya wa magana mai taushi dan kuma ne ya to kai yaro duk yanzu abin da na gana kuma yaro haka zo da wani abu shi annabi ko za ka yi rashin kunya da tuka kuma ko mai karama ba ba Allah ya kiyaye a ji a hankula dan gidan waye ne ba dan gidan waye to bare kuma shi yare ne ka wai ba wani ne ne sai gare ma ka dan kuma dan gare kaza kaza kaga da ji sai a hankula to ba kula da hutolan ne a mata magana mai taushi ba ta halan ka sauka layyina mai taushi ko a yi tasiri a jikinsa awon ko kuma ne annabi murabbi shi da Allah shi ya tarbiyyar da Musa din nan ko ai mu ba a yi a yi mara kirikiri a yi mara shukuriya ba kuma in ka lura da abin da Allah mu sai wuri ai da akwai ladabi a wajen sa rafaran su ne kun da makin su kun na gudu daga wajen ku yayin da rage tsoron ku ai kun san ku ba a taba mu kuma a zauna ai ku kirikiri a zauna ba a ji tsoron ku ba a to lalle wannan yana a girmama mu fafarar su ne kun na gudu daga wajen ku waye fir'auna ne ba gashi an haka ake magana da ba shi ɗaya ne amma magana jama'a za ka ai aka rama kullum za ka ai kuka ce kaza ai yalla kai ai kuka shi ne kai kace kaza ba a baka da kunya kenan ba kai magana da manya ba kenan idan magana da manya wani sai ka koya kaga ubangiji ya duk ana koya mutane rashin kunya ba wani ne daraja ko ba ka gane da ya kai ta wani kunyoyi Qur'an nan namu shi ya koya mana komai shi ya koya mana rayuwar duniya ta zauna lafiya da rayuwar lahira duk ma da za mu zauna da mu kanmu ma ƴan uwanmu da wanda ya girbe mu da kaza kaza da duk ya ya koya mana ko za ga duk waɗannan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da ba da eh wajen hadisi karatu hadisi da hadisi irin waɗannan abubuwa to su ga masa ko Allah ya sa ya dawo daga wannan abu da yake kuma ya karba lallahu ya tabakkaru Allah ya tabakkaru ko ko ya tafi biya wa azantu aw ya kisha Allah ko ya ji tsoron Allah sai ya ji sai ya dawo wa tanaji wannan koko din dangane da su Musa amma ilimin Allah Allah ya tabe ba zai dawo ba amma kuma nan alam na hikima ake duk Allah ya san da abu yanda yake su Allah ya kashe kuma a hikima kuma ba zai da su tana kokari dan Allah ya rubuta muku ladan kokari amma ka zama bai da to ne ne zan je yi ne zan je yi to kaga amma dai sai Allah ya bar wannan dangane da su Musa قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يرتكب kaga su din nan sai suka ce rabbana ubangiji mu shike na Haruna shi ma ya shiga gaji ma shi ma hakira ubangijin mu inda na na kamu mu ma muna jin tsoro an ya furut alaina kai ya gaggawa ha da mun je ba ya ce ba ko sauraron kuma ba zan yi ba kai da bai kai gidan a kama shi ma sai ya gaggawa a kan mu je zai hukuma su da hukuma a sa kuma a tabbata zuciyar nan da ma kuma zai saurare mu ma kuma zai yi a annabta ta cika an an ya diga ko ya yi girman kai a gare mu ma ko kallon mu ma ba zai yi ba قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأعين kala sai ubangiji ya ce musu na ta kaba kan ku ji tsoro ko ni na Musa da Haruna kan ku ji tsoro inna ni ma akuma ina tare da ku da iyaka inna Allah ma'ana ba sai umar maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar Yesu ma bilgeni ya kuce sahibi la ta hazan inna Allah ma'ana abokan da ka da Allah yana tare da mu Allah yana tare da mu ai an ji komai Allah ka sa wannan ma'iya tare da mu duk gaba ɗaya Allah in al-ma'iyyatu kun al-ma'iyyatu bi zat magana ce kuma mai girma to kada sai ubangiji la ta kafu zuwa inna ni ma'akuma ni ina nan tare da kuma mai tafsiri yace zai auni da taimako na ce wata ne ce bizzat to yawa ina tare da ku bi auni da taimako na ko asma'u ina jin da abin da za a yi ina ji ga ni nan ina tare da ku kuma ina ji ina jin ma ya kula abin da Fir'auna zai zai faɗa ko wa ara ina ganin ma ya faɗa abin da zai aikata in mun ga abin da kuma sai mun shigo mun mun kawo ɗauki ne kuma duk za a yi ka ku ji tsoro ko wani ne babba ya ce ma je ka ai muna nan bayan ka ai ba ka yi tsoro ba bare rabbul izzat tabaraka wa ta'ala ce ina nan tare da kai na kuma tafi a ga yanzu kuma shi ke nan sai tafiya gaba gadi asma'u ina ji wa ara ina gani ma ya fa'ala abin da zai aikata la ta kafa kan ji tsoro inna allaha tabaraka wa ta'ala ma'akuma
فاتياه فقولا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم sai Allah ya cinta musu kunga har ma dai duk kuji in kun je ga abin da za ku faɗa ga abu sai kuma Allah ma ya ga musu ma ta abin da za su faɗa hati ai ma ta kare ku yanzu ma an koya musu hati ya ku je masa fa kula ku ce masa inna rasula rabbika mu biyan nan ma'aikan ubangijin ka ne ɗan kenan mu biyan nan ma'aikan ubangijin ka ne fa arsil ma'ana bani isra'ila fa ki bani isra'ila tare da mu waɗannan mutane da muke azabtar da su ina tsakassu ka ba mu su mu tafi tare da su mu tafi da su ila sham zuwa sham siriya din nan yanzu ko kuwa baitul maqdis au ila falastin ko kuwa ila falastin shi ne baitul maqdis din nan ko falastin falastin din nan ko wala tu'azziru kaka azabtar da su bil amal shaqi da wannan aiki mai wuya da kasa suna yi na gina-gina din nan lallai bani isra'ila bayi ne na fir'aunu ya mai da su ba ƴaƴan annabawa ne ƴaƴan annabi yaqubu ne annabi yusuf alaihi salatu wa salam kisa shi ya shigo da su misra shi ya shigo da su misra ya je ka ruba ban nasa annabi yaqubu da kaza shi annabi yaqubu ya da su wata zuwa sai ce a mai da ni sham wajen kabarin iyaye na a mai da ni sham ya mai da shi to annabi yusuf shi ya rasu a nan ya koma amma shi ma ya shakkanta duk ran da Allah ya yi mu'jiza annabi ya san gudana za a kore su daga garin za su ta duk da Allah ya kuka fita daga garin nan ku zo ku dauka gawa ta ku fita da ita ka ku nima ku banna ana nima a tafi da ni can wajen iyaye na da kakanni na aje abin ne diye wannan annabi Yusuf ya wannan to wannan kaga yanzu a suka yi kuma Allah ya sa da aure ne ya hau kansu ya bautar da su duk wani aiki su suke yi duk wani kaskanci su suke yi duk wani aikin gari su suke yi amma irin wannan ƙarerayi na Isra'ila ba matsariyaciya su suka gina wannan furiyar da rage da wani gina na wannan tun kafin annabi Ibrahim ya ci wannan da rage ɗin ta girmu zuwan annabi Ibrahim da wani shekara dubu tun kafin tufanu ma wannan tun kan annabi Nuhu ma take ai kila ma tun zamanin annabi Idris annabi Idris ne ya ta ba ma yanda ake cewa da Fir'auna ko ko ko Fir'auna ma ya yi duk wannan furen ya shiga ya shiga wannan duk da baki da dan wanda ya fi karfin wani karfi na dan adam na irin waɗannan abu sai dan adam ne yake da karfin Allah annabawa ko kuma annabi Idris ne ya yi ta da abubuwan da yake da haka sun ta har yau ya fi karfin duniya duk kwakwa turawa su yi a isra'ila da karerai ya ga muka gina wannan inda daga sun suka gina da alaƙa su gina ta a ƙasar kuma yanzu da shi in ka iya zuwa garin wani ka gina akwai ma yanzu tun da ka zo na ka gina gina mana duk ba wannan karerai da isra'ila take ba a'a ciwo yo ice kaza kaza makiyaya ne ba su da kaza wannan shine duk azabtar da su din da fir'auna ya dinga yi shine abu azabtar da su din da ya ko bil amal shaki da irin wannan aiki da wuya da ka dinga dora musu أجئنا كآية من ربك
jigina ka bi ayatin min rabbik mun zo ma da hujjoji a bisa abin da muka yi da'awa na cewa mu annan ne mun zo ma da dalili ba ma kawai muka shato mu annan ka bane ya rabbi ka kuma da ubangijin ka ala sulkina a bisa gaskiya mu min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala والسلام على من اتبع الهدى kubuta daga azaba inji Allah ya ce mu gaya masa kuma mu gaya masa wassalamu kubuta daga azaba assalamatu da min al'azab kubuta gare shi Fir'auna ya kubuta daga azaba ya kubuta daga azaba yana ga mamita ba alhuda wanda ya bi shari'a to shine wannan zai kubuta daga azabar mu إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي mun gaya masa mu an yi wahayi gare mu cewa azaba tana nan ga wanda ya karyata bimaji ina biyu duk wanda ya ga nan da muka zo da shi ya karyata to shine azaba za ta sauka a kansa wata wallahi ya ba da ba قال فمن ربكما يا موسى yanzu Allah ya gaya musu abin da za su faɗa amma Qur'ani ya ci ma gaba da shira to kuma yanzu sun tafi sun je duk ma irin da wahalar da suka shafuro duk wadin da suka bubbura su ga sarki ya su je ga tsada da sa a gaban sarki ko su fa fa a tayamu yanzu sun zo wa fir'auna wa qala lahu jami'a ma zikira duk abin nan da Allah ya koya musu yace kin samu su faɗa yanzu ga yanzu sun gaya fir'auna kamar yanzu an gama gaya fir'auna to ala sai fir'auna yace kamar rabu kuma ya Musa to Musa ba ai ubangijin ku kuma Musa idan da ya ce Musa da Haruna ma a wai ko kallon Haruna ma ba za a yi ba sai dai wannan da kai da ɗan gidana bari ni da kai kai din nan da a gidan nan kan girma kai yanzu hawa ce kuma kai dan gudun da kai shi ne kuma haka ne ka samu wani ubangiji ba ni ba Eh, zo. ko kuma Musa shine asali shine annabin na asali shi ko wannan raba mashi aka yi dan uwansa ne kuma roƙon da yayi ita abin da ya kawo ne da zubin auna ba ruwan sama da zancen haruna ma duka baki daya amma kan mu kuma ya musa musa wani waye ubangijin nan na ku ne fa inda sara alaihi ya taƙaita akan musa ala musa da annahu al-asl domin shine asalin cikin magana ko ku dan shi ya rai- dan shi ne wanda ya raina قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم عليه Kaga, yanzu tun da da musa yake to shi ka haruna sai ya matsa waje daya ya dawo bayan musa yanzu annabi musa ya gaba yanzu kuma da shi za a yi magana tun da sarki ya zaɓe shi yanzu da shi za a yi magana ƙala sai annabi musa ce ji qur'ani ko kansa yana da ke ƙala ba wani ba ka ba su yin da da wannan ko kallon ɗayan ma bai yi ba a kai musa ya aka yi ne shi kenan ƙala shi kenan ƙala sai annabi musa ya ce "Hmm?" Ala sai annan Musa ya ce, Rabu nan da zai a ɗan kulle shi, Ubangiji mu kake tambaya, kamar rabu kuma Ubangiji mu kake tambaya Fir'aunu, shi ne ƙala rabu na Ubangijinmu, allazi a ɗan kulle shi shi ne Ubangiji nan da ya ba wa kowane abu, min alkalki na daga halitta, kalkahu halittar abu. Duk wani abu da ka gani na halitta, Allah ya kera shi. Shi ya ba shi halittarsa, kalkahu halittarsa, halittar abun, ko kuma ba halittar Allah ba za a zo zahiri ne da baɗi Allah ya ba kowane abu halittarsa sun mahada sannan kuma ya shirya da abun ila mata azumi zuwa abincinsa abun mamaki dan jinjiri za ga an haife shi yanzu yanzu yanzu ya taho wanke wani rafin da a wanke kuma da zuma waye koya ma wanda wai zai sha nono ni fa na zo kuma ta bakin zan fara shan abinci duka ayyuka har yana son nono to kuma dan ƙaruwar shi yanzu a wanke shi kuma a nina kowar tsaron waye shiryar da shi san abinci da shi yanzu wai ba kauna zai yi ba a zuƙa yanzu kuma shan nono zai yi. kuma da an sa man nonon na a baki kuma shi ke ya kama zuƙa uwa kamar yadda kan nonon za ta sa man a baki ya zo da ilimin sa na sha ba a da Allah ya halicce shi kuma ya shiryar da shi yadda ake shan nono ya shiryar da shi yadda ake shan nono yana nan yana nan yana nan yana nan kuma da lokacin rarrafe ya yi ba wani wanda ke kula ɗan jin jiri rarrafe shi zai so ma kibawa a cikin ya so ma kibawa kuma ai ya so ma kibawa ya so ma kibawa in yana kibawa na sai an zo an tura shi kuma haka kuma zai so ma ja gwara zama ne za a ce an so ma jingina shi an so ma ga zama kawai za a ce za a koya masa amma a can rarrafe shi kenan kuma har ya so ma tsayawa kan abubuwan da gwiwa amma ba zai ke jan kafa ba har ran da aka ga ya ja kafa ya ce yawwa yanzu ya so ma jan kafa ai za a yi sadaka za a yi ya so ma jan kafa da kaza duk ba ya koya min wannan ruba ubangiji tabaraka wa ta'ala ba shine ma'ana fa'ala ai hadaru Allah ya shirya da shi ila mata'ani zuwa abincinsa yanda zai samu abincin da yanda zai dafa abincin da yanda zai ci wa masharabihi da zuwa abin shansa duk ga yanda zai je ya yi ruwan nan ko wa man kihi da abin aurensa ga yanda zai yi auren ga yanda zai sadu da iyalin ga yanda duk wannan ba sai wani ya zo ya koya masa ba duk Allah ya shirya da shi قال فما بال القلوب دوني ana bayyana Allah kuma yanzu ne tauhidi ya bayyana kan Fir'auna lalle ya ji karatu lalle wa'anda mutanen su zo da karatu wasu na basu za su yi haɗari za su zama mun haɗari za su mutane na yanzu to yanzu wannan yaron da ya zauna a cikin mu ina yanzu har ya ji ya koyo irin wa'annan karatu har wannan magana gaskiya ce to da mutum ya wannan da yawa irin karatu ba ne ai dai Fir'auna lalle na aka canza magana Ala sai Fir'auna ya ce amma ba ni tsoron da Musa ya labaran mutanen da ne da suka shige amma ba mu kuro me labaran mutanen da ne al'ummu al'ummati al'ula na farko me ne labarin su da kaumin nuhu kawai mutanen annabi nuhu wa hudin da hudu wa lutin da lutu wa salihin da salihu ko kuma me labarin su ma ai duk sun yi wa da kuma kan da mutu ai da a to su me na me labarin me hukuncin su me labarin su قال علمها عند ربي في da كتاب wuce a nan guda sai ya gudu dai daga nan so yake haka haka yani yake in kana kan gaza sai ya yi yanda ya kautar da kai sai ya yi yanda ya kautar da kai daga wancan hanyar ya dora ka a gara kuma duk ka ba wata hanyar kuma kuma rigima da shi shi kenan duk ya fi raka abin da aka turo ka da shi abin da ka sa a gaba ya kautar da kai dama sai kana da wannan hankalin kuma ina da da haka da jizzanta musu wannan mukabar da su ba su da alheri saboda sai ta sauka daga kan ainihin abin da rage kuma daga nan za ka watsance ma karas ma bai ba tsoro aka sai na ne mana Allah ya gima fuskarsa ita ni duk kun rikita ni ma ni gaskiya ina gane gaskiya ba abu ya abu ne yanzu ma na rasa ma me su wanne ne gaskiya wanne ne kai duk kun rikita ni duk da baki da to in mutum da ran ba za ka iya ma gudu an ga ya wai zancen sai an tattauke kaza kaza kaza in ba kana da karfi irin nan musannan ba ka san akan me kake ka san akan magana biyan da yawa ce kai dawo me kai ga nan kuma ai ka fita daga maudu'i kuma dawo ga inda muke da kai ga dawo ga inda muke har yanzu da wani yayi kwana da annabi Musa daga baki a ba annabi Musa bai da ba ala ilmu ha inda rabbi ala Musa sai annabi Musa ya ce oh ilmuha halin mutanen da inda rabi yana wajen Allah ni yanzu Allah na zo na tafi da lamarin Allah zancen mutanen da kuma mu komawa Allah din ne ilmuha inda rabi halin ta yana wajen ubangiji na Ma- mahfuzu yana nan a haddace a kiyaye a wajen Allah fil kitabi yana lauhi mahfuz abin da yake rubuta a lauhi mahfuz ya kallo zamun da wani shi wanda ya san su ya halicce su duk abin da yana nan ko Ijazi ne zai saka musu alaiha a kan yawmar kiyama su ranar tashi kiyama. A rada, Fir'auna ya yi nufi an yi shikila wani shakalantar da Allah Musa an tauhidi daga ga karatun nan na tauhidi da ya zo mata shi. allazi yashrahu huwa da annabi Musa yake ga ban lamarin Allah hadaran Allah da kaza liyan la ya hata jiyan nasu fir'auna yayi wannan da gangan dukkan mutane su shiyu yanzu mutane suka ji karatu na Allah bi za su to bari duk alala ta abu a sa abu ya zama fada ya zama fitina ya zama kaza kaza wani ya ce ni duk abin ya ne ke ka kare kanka yake kaza kaza an halaka ka an halaka abu dan kan mutane su shiru bi sama ya haɓar tauhid da jin wannan tauhidi fa arada an yi shigala sai sai ya shagalantar da Allah Musa sai hadisul qurud ta kunyoyin mutanen da kuma har ta raba Musa ai Musa tun sai ya kauce daga wannan ila ma huwa a a abin da nazo da shi shi za a shiga ba ga abin da nazo ba labarin mutan da nazo ka ba ba ni ba labarin Allah da labarin kai ka shi shi abin da nazo ba da shi ke nan لا يجل ربي ولا ينسى ubangiji na bai baku gare su ba ubangiji na zara sun da zaki bai baku ba ubangiji na an shaikin ga komai komai yana na rubuta wajen Allah yana sanar da su to idan an je kuma wani su je kuma sun abin da ba na ba wala ya tsara bisha ubangiji na bai manta komai ba الذي جعل لكم لغدا هذا وسلك لكم فيها سبلا
da to Allah ji ubangijin nan na kamar an kaddara ruwa shi ubangiji yana shi ne allazi wannan da Allah kuma da rabbi shi ya shimfiɗa muku wannan kasar firashin kasar nan ya shimfiɗa muku ta shimfiɗa ga kana ba ta hana irin wannan ilimi na zamani ba ta hana dai ga kanan kaman kwallonta ba amma ba duniya ce kaman kwallonta amma ba wai ma kai wannan kasan mu Nijeriya kasan mu Nijeriya din nan ba ba wannan gari da mu kasna ba Afirkan ma gaba ɗaya a cikin kwallon ba zai zai rantsa kuma a shimfiɗa take za ka zo ai ka duba gogo din nan ko abin gashi nan a in kun ka sa duniya a kawai ka kaga ta a dunkule amma in ka shigo ka zo kuma ya ka shigo cikin shimfiɗa da haka yake ba dan haka ba da rana ba ta iya tsiya ba da ba ta iya kaza kaza ba ilimi ne amma kai nan ita kake a shimfiɗa kake gani ka kai fili ne kai san amma da za ka dinga tafiya za ka dinga kaza a nuna ma shi a saman kai ka kuma abun kaman kwari ne wani shi ne ya shimfiɗa muku a kan daga tsanan fili ke san ga shi ne ya shimfiɗa muku wata laka na kufiya kuma ya haɗar da ku a cikinta ya tafiyar da ku biya a cikin ta subulan ya yi muku hanyoyi kuma hanyoyi ga sunan titinoni ga sunan hanyoyin ruwa ga sunan masana jirgin ruwa su suka sani hanyoyin sama ga sunan matuƙa jirgin sama kuma duk su suka san waɗannan ya sanya muku durukan kuma hanyoyi ba da hanyoyi ba kuma sai a ɓace mutum ba zai san ina zai ruba وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء ko ubangiji shi ya sauka muku min samai daga sama kuma ya saka ya sauka muku ruwan sha da ruwan shukoki kuma gashi nan ai sai Allah tabaraka ta'ala ya tabbata magana ai Musa kai gaskiya haka yake ala sai ubangiji tabaraka ta'ala ya tasmima dan cikawa limama sabahu bin Musa da abin nan da Musa ya tuba kai wasu Allah wannan magana ta kuma Allah ne ya karɓa ya kuma shi wannan ta baya Allah Musa ya faɗa tilawan kuma yanzu Allah yana magana ne da ahli makka ga mutanen makka fa akhrajna sai Allah ya ce haka yadda Musa ne ya faɗa haka yake bayan da ya ce mun saukar da ruwan kuma to bari ku ji sharhin magana fa akhrajna bihi azwaja sai muka fitar da kuma nau'i nau'i na tsirarruka azwaja ai asnafan sunfi sunfi nau'i nau'i min nabati na daga tsirarruka shatta kala kala ga suna kala kala ga suna inabi daban mangwara daban bishiyarsu daban ƴaƴan daban abarba daban ba adadi abincin ba tsiran wato wannan alkama ba irin na dawa ba ne na dawa ba irin na gero ba ne na gero ba irin na wake ba ne duk gasu nan kala kala kuma agwadan wato sunfi sunfi mustalifatan mabambanta ko shi ne sukan abu mustalifin alwani wato mabambanci wajen launin nuka, mabambanci wajen ci, da wannan sa duka baki daya.
قلوب حوان آمركم Ku ci daga ‘ya'yan itatuwan kuma ku ci wata dabbobinku daga wato alawoyin nasu.
إن في ذلك لآيات لأولي النهي Ku lokaci min haka daga wannan ‘ya'yan itatuwa da kuma wannan abinci cika. War'au kuma ku kiwace, ku kiwata al'amanku, ku yi kiwon wato dabbobinku na jin daɗi a cikinsa. shi ne karin ni'ami wato dabbobin jin daɗi shi ne raƙuma da shanu da tumakai raƙuma da shanu da tumakai a wata mazhabar wa'annan su ne kawai dabbobin jin daɗi a kuma wata mazhabar ta kara harshen doki duk gaba shida kuma da ma dabbobin ma da ba a ma cin su duk gashi nan dai wannan halittar Allah ne duk tsirarruka ne na Allah gashi nan su ci ai mu bihina amma abin da zaka faɗi dabbobin jin gashi nan magana ce ta halatta halatta abu na halatta muku ƴaƴan itatuwan nan gashi nan na halatta muku abinciccikan nan gashi nan dama tsiro ne kusan ba wani in ba kai kai masa wata tuku ya zama giya ko ya zama kaza ko ya zama taba ko ya zama kaza ba amma asalin tsiro halal ne ko wani iri duk da ba shi ne na halatta muku shi kuma na halatta wa dabbobin ku da dabbobin ma duk da ba gida sai abin da in ka ci zai kashe ka to kuma wannan kuma kuma halal ne na larura wannan kuma an kaci kuma halaka ne kuma kaga ya zama haram da irin wannan inda fi zalika a cikin wannan abun an bato din nan binna daga wajen mutum nan na daga duk dabbobin ni'imomi din nan da tsirrika din nan da dutsen da da halawoyin nasu da kuke ciyar da su ma kanku da su da ayatu wallahi da ibaran wa'azuzzuka ne da ulul duha amma gawa ko mai girman wa'azi gawa da masu hankali منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
daga ƙasa kalakana ku muka halicce ku ki kalki alikun da halittar baban ku Adam alaihi salatu wassalam Adam din nan da ƙasa muka halicce shi ne har da ƙasa ne to kuma ƙasa ne kenan da kar tabaraka wa ta'ala ubangiji ya faɗa annahu kalakana ubangiji ya halicce mu nan arzu da ƙasa min baji ta kofar annahu kaza da abana ya halicci uban mu adamu adamu shine adamu min turabi da kasa shin wani kayan kasa ne kenan duk kasa ne gaba ki daya kamar da kana kamar yadda ya faɗa fa idza kana adamu min turabi to idan adam ya zama da kasa aka halicce shi wa huwa asluna shine asalin mu fa kullu na min turabi a dukkan mu asalin mu kasa ne duk gaba ki daya da haka kowa ya mutu sai a mai da shi gidansu sai a mai da shi zuwa asalinsa a je a buɗe kasa shi kenan a kashi ba komai dama na nan ne duka baki da min turabi wa min jihatil ukhra ta wani bangare kuma inna kulina min nutfatin mu daga mani aka halice mu ko wa nutfatu shi kuma manin min al-ibtizai daga abinci ne aka tattaso shi amshadin alkan amshadin daga abinci ne aka tattaso amfanin kowane abincin abinci ya garke aka tattaso har Allah ya fitar da wannan ruwa mai girma mai albarka mai kaza wanda ya zama dan adam din nan ko min al-ibtizai don haka likitoci suke nasiha ɗan adam karye wasa da maninsa shi ne amfanin jikinsa jiki in ba shi banza ne duk wannan abincin da muke ci shi Allah ya kira kaza wannan shi ne gwallin duk gaba ɗaya wannan shi ne gwallin don ka zo da shi jikin ka zama nan da nan jiki zai lalace nan da nan jiki zai lalace yaro na ya ya tsufa duk gaba ɗaya kuma duk ƙafafuwa kuma su yi rauni ƙaurin su yi rauni ita na ya ga mutum da ya so kuma sai zan gindi da kaza kaza saboda abu to ka kuma ya zauna ya ke yin auren kuma rijiya ko mai can kan kuma zama ba a yi ba ya lalace ka kuma kika da har yau ba sai lalace dai a kasaki dai bai yi wasa da shi ya zube duka ba ya kuma bar shi kuma har ya lalace ba duka baki daya kuma an shiga bangaren likitanci kuma duk za a ga wannan to ku daga manne shi ko daga abinci ne wanda za'u shi ku abincin da muka dafa muka ci dinnan minal gubu bayani ne aka dafa ko bayan shinkafa ne ko alkama ne ko kaza kaza wal gubu bayanin ko minan nabata su ku daga tsiro aka samo su shuka aka aka tsiro suka fito ko to wal nabata minan ardi ita kuma tsiron ta koma wa kasa idan kuma zan za a tafi ita kuma kasar ruwa ruwan kuma daga al'arshin haske hasken kuma daga babu asiri shi kuma da zirga hazaran Allah duk gaba ki da kuma sai a koma asali duk gaba ki da ya zo a cikin hadisi kuma haka manzo Allah ya dinga mai da mu ya dinga mai da mu sai a koma ba duk gaba ki da to wanda ba su ran kullu al-ard da kasa idan yayin nan fa kullu na dukkan mu kullu na min al-ard an halice mu da kasa ko dai ka dubi uban mu Adamu kasa ne ko dai ka dubi abincin da muke ci kasa ne daga tuwon dawa ce dawan tsiro ne ya zama dawar tsiron ƙasa daga ƙasa ya tsiro a koma ƙasa kuma duka baki duka baki da wawarata kuma ya zo a cikin hadisi aizam annal malaka cewa mala'ika al-muwakkal wanda aka wakilta shi bi rahim da mahaifa inda ma ta kawo rubatu idan mani ya fada wanda za a yi halitta da shi cikin mahaifar fiye da ya hada a hannunsa ko sannan ya shiga cikin mahaifar to Allah ga wannan kwan shi halitta ne ya za a yi to sai Allah ya umaru sai Allah ya hore shi bi arba'in da abu hudu da kasar rizki to rubuta arzikinsa zai ci kaza zai yi kaza komai zai an rubuta ba abin da zai karu ba abin da zai rabu sai dai kuma idan aka zo gidan hikima to ita fa gambiyarka tafi kasuwa tafi dai abin da Allah ya rubuta shi zai faru amma kan kwanta ka ce ai an rubuta komai ƙarar to wa ya gaya ma kila abin da za ka samu ba a kwanta wani bi ka tashi kuma yanzu ka ka kwanta ya ga rikici ya faru rikici ya faru da fita ya kai dai kai ta kai ta addu'a kuma ita addu'a kuma ma tana shafe ma tana shafe komai ya kullum kuma ya shafe ya tafi ita addu'a Allah ko wa garin zawo ya wuce ta Allah kai ne iko ne waye sai alaka duk gaba in a ne ka Allah dawo da shi kuka in sama yake ka komin da shi Allah kana addu'a kana nema kana Allah koyar da Allah ya rubuta ma kuma abin da ya baka Allah kamar mu mai yawa mai albarka mai amfani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a rubuta ma arzikin sa wa ajali da ajalin sa shekara kaza zai yi shekara kaza zai yi a gayyar duk sai a rubuta mutum ba zai iya shigewa ba duk da baki da sai dai hadisi ya zo da addu'a tana iya kuma tsada zumunta ko alheri hadisi ya zo yana ƙara rayuwa kuma sai a kama wannan sai kuma rayuwa a rukun abin da Allah ya ƙara su dai gashi nan wata hidin dan aljanna ne mai arzikin lahira ne an shafi ko ko dan wuta ne mafi a cikin lahira ne Allah ya kiyaye mu wa mahalli da fanni kuma ina za a binne shi duk sai a rubuta waje kaza za a binne shi to nan to in kaza a binne shi nan to je ga kwaso kasan wajen wajen ya zama farko ko dai wata ƙasa ta zo ta shiga wani dama ba ta wajen mace shi dai wajen an kwashe ƙasar wajen famfo ne da ya kwaso fa yi kan turbata sai a rikin ƙasa min mahallin da bane ta inda za a binne shi ya ci to kera shi da ita a umarnin da ita shi za a kera shi da ita ƙasar da kai ɗan adadin da an gara shi inda za a je a buɗa ɗin nan ne a sa dama ƙasar wajen ce ta koma inda take min mahallin da bane wajen da za a binne shi فيذرها فيذرها ذرعة مع المليك أرد وأن المليك ما أفعل فيخلق منه جسد يستطيع على الشيء إن هذا الجن النشي هذا قلت بيرون شوف ما حديثي لك باكي يخص يوه وهكذا ففي كل هذه الوجوه وعلى ذلك قوة نسوة إن الإنسان أعد خلق من الأرض أما يجيش أما يجيش لغا قطع إن شاء الله في أسئلة Yes. كان ثلاث شقائق أيضا أبو بكر أصدقاء أي نشري عين بكر أصدقاء يسمونها الحمد لله